بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا اتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم نعم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan kuwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ja rayuwarmu ya kama wannan yini mai taron albarka yinin juma'a wanda yau yinin juma'ar ya yi daidai da goma sha ɗaya ga watan biyun musulunci watan safar yau hijira da shekara 1446 daidai da goma sha shida ga watan takwas na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka masjidu darul qur'an da ke daura da gidan sanata muhammad dan juma goje da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin bibiyar tarjamar alkur'ani mai girma wanda muke cikin wannan masallaci kuma a daidai wannan lokaci kuma a zagayewar mako irin wannan yini da juma'a idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin tarjaman suratul isra sura mai namba ta goma sha bakwai idan ka ɗauko ƙirgen surorin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta wannan kuma shine darasinmu na biyu a surar a wancan mako karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta uku a wannan sura mai albarka suratul isra yau za mu tashi aya mai namba ta hudu a cikin surar insha Allah shi ne faɗin Allah ta'ala da yake cewa ƙadaina ila bani isra'il wa ƙadaina ila bani isra'il الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا
akwai hadisi daga imam sufyanu sauri ya ja isnadin hadisin har zuwa huzaifa huzaifa bin al-yaman radiyallahu an huzaifa shine wanda ake masa lakabi cikin sahabi da sahibu sir sahibu sir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira huzaifa ya zayyana mai sunan munafikai a lokacin wane wane munafiki ne wane wane munafiki ne amma sai manzo Allah ce kada ga kowa amma kai shiru da bakinka ko zai fi shiru da bakinsa ba wanda ya ji wannan magana to Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya san an yi haka ya san an fada mawa Huzaifa sunayen munafiki ko manzo Allah ne fada masa to da Umar iya kalifanci sai ya zo ya samu Huzaifa ya ce Huzaifa ina hada ka da Allah la haula wala quwwata illa billah wannan sunayen da manzon Allah ya baka na munafikai akwai ne a ciki yaji Umar dan Khattab wanda shine na biyu bayan manzon Allah da ya koma ga Allah da abokan sai shi yace ai nayi wa manzon Allah alƙawari kuma ya cika na faɗa kowa ba zan faɗa kowa yace ni dai ina haɗa ka da Allah ni kaina ni ba tsegumi nake ba kaina kawai nake so da ci ku duba Umar fa iya cikin wanda aka musu albir da aljanna umar fil janna haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam amma yake so ya ci can dai sai ko zaifi yake ce to zan ma alfarma guda daya kai dai list din baka ya ci amma zancen ka ji ba wani ko dono wala baka isa ba amma kai dai kan baka yi daga nan umar hankalinsa ya kwanta in an yi mutuwa sai ya faɗa wa almajiransa ku ji ku gano ko zaifa ya je wajen sallar jana'izan nan idan an ce ku zaifa ya je to sai umar ya tafi idan an ce Huzaifa bai je ba sai ce to wai Allah ko munafiki ne ko kuma Umar ka ko kuma Huzaifa Allah bai bashi damar zuwa ba amma ni ma ba zan je ba ko dai Huzaifa bai samu damar zuwa ko kuma wannan mutumin munafiki ne to haka Huzaifa ya rike wannan amana da sur da manzon Allah ya faɗa masa har ya koma ga Allah ba wanda ya sani ya sake shi masa sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to Huzaifa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna bani isra'il da itadau cewa su bani isra'ila sun yi ta'addanci ana ganewa kowa da ya san ta'addanci a kalma ce ta hausa da hausa maka ake amfani da ita kalma ce ta zalunci da da ainihin yin abun da yake akwai illa a cikin zamantakewa ko shari'a wa qatalul anbiya kuma sun kashe annabawa sun kashe annabawa da yawa su bani isra'ila ana gane ko ba a salihin faris bukta nasar sai Allah ta'ala ya ɗanɗana musu azaba da turo wani ba farishi wanda ake ci masa bukta nasar ya turo shi zuwa gare su domin ya ɗanɗana musu azaba wa kana mulkihi saba'omi a sana shi bukta nasar Allah ya ba shi damar tsawon shekara saba'in iya ɗanɗana banu isra'ila azaba da kuma ɗanɗana musu aya a hannu kamar yadda dama cin Allah ta'ala ya riga ya alƙawari tunda sun wuce gona da iri sun zalunci sun kashe annabawa to sai Allah ta'ala ya sallada musu wannan shi ma ya zama to wani wani wani tujal a gare su wani mai haddasa musu bala'i to Allah ta'ala ke cewa qadaina ila bani isra'il mun yi wahayi qadaina ay auhayna ana gane ku mun yi wahayi zuwa ga banu isra'il fil kitab a cikin littafin at-taura latufsidunna fil ardi marratayn cewa za ku yi barna a bayan ƙasa har karo biyu shine ardu sham bil ma'asi za ku yi barna wajen sabawa Allah da ta'addanci da zalunci har karo biyu a ƙasar sham haka Allah ya yi wahayi wa annabi Musa cikin at-taura shine latufsidunna fil ardi marratayn sannan wala ta'alunna ulwan kabira ai tabaguna bagayin azima za ku dinga nema ku yi zalunci zalunci mai girma za ku dinga nema ku yi ta'addanci ta'addanci mai girman gaske ana fahimta kun ga ashe tun farko banu isra'ila yan ta'addani kuma su ne mutanen da ba wata kabila ko jama'a da Allah ya musu baiwa da ni'ima kamar su babu su a duniya Allah ta'ala ya ambace su da yawa a Qur'ani ya bani Isra'il ya bani Isra'il ya bani Isra'il iya musu ya musu ni'imomi masu yawa kuma ya sanya su su masu ilimi ne Allah ya hore musu ilimi da kimiyya da kuma ilimi na zamantakewar mutane a bayan kasa Allah ya yi wa banu Isra'ila wannan ni'ima ne amma sai dai kashi kuma sun butu da cewa Allah game da ni'ima da Allah ya musu ba su bi annabi Musa ba suka zo suna adawa da annabi Isa suka zo kuma su yadda da manzancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma iyaka ta'addanci yan ta'addanci kuma musulunci bai ci karo da wani maki kawai bai hude ba tun daga jiya har yau bai hude yi ne cikakken maki ga musulmai ga musulunci wannan ƙur'ani ya nasanta mana wani saboda haka duk abin da ya zo daga yahudawa to musulmai ku yi takasan da shi suna da hila suna da wayo da dibara in sun san ta inda kuka karkata to tana za su biyo da ku a wannan gun za su halakar da ku in sun san ku kuɗi ne a gabanku kawai to so kuɗi ba da musu bane innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون Allah ya ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah yunfiquna fi dinil mudari iya du iya haifar da iya nuna continuation haka na abu su kafirai yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiyarsu sun yi jiya sun yi yau kuma za su yi gobe sai kamar mai tambaya zai ce da wani dalili suke ciyar da dukiyarsu sai Allah ya ce liyasuddu an sabilillah suna ciyar da dukiyarsu domin su toshe hanyar bin Allah duk inda suka ga alamar addinin Allah iya da haske iya karbuwa to za su iyayensu su toshe wannan hasken ko directly ko indirectly ko su fito muku gaba da gaba ko su fito muku ta bayan gida ba abin da ba sa yi Allah ya ce fasayun fiquna za su cigaba da ciyarwa sun matakunu alaihim hasara samanan da ƙarshe ciyarwa za ta zama to hasara gare su sannan kuma sun mayu gulabuna da ƙarshe kuma za a rinjaye su ba za su kai ga nasara ba to amma zancen su ɗau kuɗi su bayar game da a toshe hanyar bin Allah wannan wannan wani karamin aiki ne a gunsu idan sun ga mutane sun fi karkata da sha'awar mata kamar matasa sai su biyo musu harkar mata kamar yadda suka kunno kai cikin shi'a musamman isna ashiriya wanda su ne suka haife ta su ne iyayenta da kakanninta yahudawa ana fahimta he suka zamto sun halattar da mu'amala da mata a wannan tsatsarin kaga ta nan za su ja matasa da yawa akwai abin da ake ce masa auren mutu'a akwai kaɗaita da ke da matar wani ko ƴar wani bai sani ba da sauran irin wani abubuwa da suka ga matasa musamman masu jini a jika suna da sha'awar mata he suka biyo su da su ta wannan hanyar kuma mutanen ƙasar nan da yake kuma an gamo mun karkata wajen cin banza sai aka dinga aiko mana net a kulle da wani abu a ce palliative ne a ce a ce taimako ne a ce wani tsari ne daga yahudu to wala ku yi hankali duk abin da za su naɗo shi ta hanyar unicef ba aiko muku magani a ce kyauta ne za a muku allura za a muku kwaya ku sha ko iyayen san banza to wallahi wata ran za su naɗo abin da zai halakar da mutane dan ma Allah ya ce kullama auqadu naran lil harbi aqafa Allah duk lokacin da suka kunno muku kutar yaƙi sai Allah ya kashe ta da kansa da kansa Allah yake kashe mana wutar amma ba don haka ba a san banzan mu za su kashe mu wallahi duk abin da aka kawo kaga panadol bai fi naira hamsin ko naira ɗari kati amma an ce an ce gane kyauta sai a dinga turere har a kare mutum abu abin naira hamsin mu ya miko ko a kansa in an ce kyauta ake raba shi to a irin wannan kyauta kyautar in ba ku yi wasa ba anan za su yi muku don abu duk ba ana magana sun yi gwada family planning ta hanyoyi da yawa ba kun sani ba ku sani ba dan dai Allah ta'ala iya kashe wutar ba sani ba ana fahimta to wannan sune yahudu sune matsananciyar adawa su ga musulmi ta bayyana to Allah ya ce la tufsiduna fil ardi marratayn za su yi barna a bayan ƙasa har karo biyu wajen ta'addanci da saban Allah da zalunci da karkashe mutane sannan sai Allah ya disha shi hasken su kuma sai Allah ya sake ba su wata dama a gaba wala ta'alunna ulwan kabira sannan za su dinga neman zalunci da ta'addanci bagayen kabira su dinga nema su yi ta'addanci da zalunci zalunci mai girman gaske ana gane ko fasara ilaihim su bukuta nasar ya zo ya kasance da su ana ganewa har sai da ya shigo baitul maqdis shi bukuta nasar ya shigo ya dinga karkashe su iya ɗaure waɗansu har ya shiga baitul maqdis wannan masallacin da ke falastin wa fataha ya buɗe baitul maqdis ɗin ya buɗe ta sannan aka ɗaɗɗaure wa'ansu aka kama aka kashe sama da mutum saba'in sannan aka ɗaure wa'ansu sama da dubu aka kashe su kai aka ɗaure su bukta nasar allah ne ya sallaɗa shi akan yahudawa ya karkashe su ya musu kisa na ƙare dangi ana fahimta daga nan kuma sai wata dama ta dawo gare su daga nan Allah ta'ala yake cewa fa iza jaa wa'du ulahuma na'am fa iza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار نعم وكان وعدا مفعولا ƙarashin magana kan waccan aya ko zai fiye ce ƙultu ya rasulallah kana baitul maqdis azima ko zai fiye ke cewa ya rasulallah shi baitul maqdis din nan gune mai girman gaske ne mai daraja ne ƙala sai ce ajal abin mamaki binahu suleiman ko banahu suleiman bin dawud min zahabin wa fidda wa yaqut cewa a suleiman dan dawud annabi suleiman alaihi salam shine assasa ginin baitul maqdis da zinariya da azurfa da yakutu da kayan ado wa kana umduhu zahaban a'tahu Allah cewa a fila ta masallacin da zinariya aka yi ta an gane ko amduhu zahaban a'tahu Allah wa sakkara a'tahu Allah zalika wa sakkara la kuma Allah ta'ala ya bashi wannan damar kuma Allah ya hore mai shaydanu su dinga nutsu a ruwa suna fito masa da walagwalai iya abin da ya ga dama da su shi annabi Sulaiman alaihi salam ana fahimta fa iza jaa wa'ad ulahuma fa iza fa iza wa'ada ulahuma abinda aka yi musu alƙawari na farko idan ya zo musu ba a suna alaikum ibadan lana za mu turo muku wasu bayi da gare mu wannan idafa ta ilit tashrif ibadan lana qala qatada qatada bin di'ama asulusi yake cewa ifsaduhum fil marratil ula kamar barnar da suka yi da ta'ajjantin da suka yi a karo na farko ma kalafu fi ahkami taura irin abin da suka sassaba game da hukuncin attaura da Allah ya turo annabi Musa da ita ba asna alaikum ibadan lana kala qatada ay jalut Allah ya turo musu jaluta an gane ko ya ka jaluta jazari kenan jaluta aljazari wa junudihi da rundunarsa wa huwa alladhi qatala qatalahu daud wa qatala daud jalut kenan shine wanda annabi daud ya kashe shi da karshe bayan shi ma yayi musu ta'addanci ya karkashe yahudawa masu yawan gaske uli ba'asin shadid Allah ya ce zan turo muku an su bayina ƙwararru gonaye a yaki ba'asin shadid ai zauyi baɗishin shadid ma'abota iya yaƙi da kamu da iya yaƙi faja su kilalar diya fatafu wa daru kilalar diya za su dinga ɗawafi da shiga gida-gida saƙo-saƙo suna kawo yahudawa suna kashe su shi yasa wata rana ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sahabbai kafin nan kafin duniya ta tashi Allah ta'ala zai sallada musulmai akan yahudawa har a zo ana gwabza yaki tsakanin musulmai da yahudawa idan bai yahudi je ɓoye a bayan dutse sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya dutsen zai ce ya Abdullah ya Muslim wara'i yahudiyan faqtilu ya bawan Allah ya musulmi ka zo bayana ga wani yahudi ya boye ka zo ka yi shi ana fahimta kafin duniya ta yi sai Allah ya musu wannan sai Allah ya sallada musulmi a kansu ana fahimta sai dai yau ne gobe ne Allah ne ya sani yasa lokacin Jamal Abdul Nasir wanda ya mulki kasar egypt a can wajen 70 ya saka lokacin sai yake karantawa al'ummarsa wannan hadisi da ke malami ne musamman ta'addancin da yahudawa suke wa falastinawa tun wancan lokacin sama da shekara hamsin suna yi kuma har yau ba su daina ba sai a yahudawan ƙasar egypt suke cewa wannan abin da manzan naku ya faɗa gaskiya ne mun yadda don domin a tarihinsa ba a taɓa zarginsa da ƙarya ba tunda ya ce har dutse za ka koya a bayan sai ce ka zo ka kashe mai hudu a bayana mun yadda amma abun zai faru ne ba a hannun musulmi irin kuma sama da shekara 47 suke fadar wannan tunda yanzu nan za mu je mu jami'i a gidan giya da koyi musulmi da mu yahudawa za mu ci rashawa za mu ci riba za a je gidan giya da gidan zina duk da mu da kuma na haɗuwa ci sau daga wanda Allah ta'ala zai tada su su yi irin wannan har dutse ya musu magana suna ji to ba irin ku bane haka yahudawa suka faɗa masa kuma gaskiya ne saɓo da musulmai suke yi a bayan ƙasa a jiya da yau to duk wata musifa da ƙasƙanci ne ke jawo da ita duk wani ƙasƙanci da musifa da tashin hankali wallahi karka daɗa karka rage saɓon allah ne ke jawo musulmi wannan da takaici da kaico da muna ji muna gani a zo a dinga mana abin da ba shi kenan ba to daga cikin abin da yake sabbaba irin wannan akwai sabon Allah ana fahimta to sai Allah ta'ala ke cewa wanda Allah ya turo domin su kakkashe Yahudawan za su dinga neman su gida loko loko sako sako ine faja su kilanatiya an gane ko wastaha yatlubunakum suna bi sako sako na gida suna neman ku suna kashe wa yaqtulunakum suna karkashe ku wa'adan mafa'ula wannan alkawari ne zartace inji Allah haka Allah ya zartar ai qada ka'ina ai wani hukunci ne tabbatacce da Allah yayi sai Allah ya musu wannan kuma yayi din an turo buku da nasar da su jaluta su musu wannan har ma malamai suna cewa daga baya an turo wannan mai suna a wannan hitila wannan dan mutumin injila din nan shi ma an ce ya dandana musu azaba haka ne ko ya kashe eh jama sunansa eh bajami ne bajami shi ne ko eh hitila mutumin jamani to an ce ya ji shi ma ya zo ya karkashe su da yawa ya musu azaba to iya cikin abin da malamai suke cewa iya cikin irin alƙawarin da Allah ya musu wannan aya zai turo a karkashe su a ainihin musu kisan ƙare dangi dan dai mutane ne masu yawa ko masu aƙida ko masu haɗin kai ana fahimta suna da aƙida suna da haɗin kai kuma suna da ainihin abubuwan da Allah ne kaɗai ya san irin damar da ya ba su a bayan ƙasa. Shi ya sa idan sun zo suna yi wa musulmai ta'addanci, wallahi ba don Allah iya tsare mu da sun ƙare mu a bayan ƙasa. Allah ne kaɗai yake tare mana fara. Su kun gansu nan dukiya gunsu ba abun ba wani kayan gabar bace. Suna kashe ta bisa tsarinsu da manufarsu. Kuma suna da target sama da shekara hamsin ya sa target da cika shekara hamsin. in sun san abu zai bayyana na da shekara ɗari to su ba damuwarsu ba ne bayyana a hannunsu ko a hannun na bayar su tun da yanzu za su sa ɗan bar abin tun daga yanzu a dinga tafiya in na kuɗi ne suna kashe kuɗi in dibara ce in hila ce har sai ya je wannan lokacin suna da wannan amma mu kuma in sha yanzu magani yanzu ne ba mu da wannan tsari abu nawa za a yi rushe abu nawa za a yi rushe yanzu gashi nan kafa ƙungiyar izala sama da shekara kusan hamsin yanzu irin abubuwan da wacan iyaye da kakannin musu a kafa kungiyar aka da za su da duniya a yanzu sai sun zazzage an so daga cikin jagorantar ne domin duk sun sun barnatar da abin sun sun juya tsarin da aka yi ta sun karkatar da abin dazu nake jin sakataren kungiyar na ƙasa malam Muhammad Kabir Haruna a wani karatun sa yana cewa a constitution na izala cewa duk mutumin da yake tafiya akan alkitabu was sunna ko ya ce ɗan izala ne ko bai ce ɗan izala ba ne to izala tana da ruwa da suke da shi ba sai ya fito ya ce shi ɗan ƙungiya ba ne ko iya da wani matsayi a ƙungiya a in dai kana tafiya kan kitabo sunna kana tsaye da ƙur'ani kana tsaye da sunna a aikin ka mu'amalar ka to kai ahlus sunna ne kadan izala ana fahimta amma yanzu haka ne wasu guraben ba haka ba nan nan ko sati uku ba a yi wani daga ciki babba ne su babba ne a wani gari nan kwadam haka ya zo yake bayanin cewa za su karanta hadisi za su karanta kaza amma sai a ce ba za su yi aiki da ne ya zo na akwai amana nan abin ya bayyana a media kowa ya gani har yaje nan masallacin me yace ciki ya dawo ya sa cafa nan ya dawo tafiya salamawa ana fahimta amma da can a dan can bangaren izala yake wacan wacan me me me, me zafin nan an gare ku Allah ya mana albarka faja su kilalal diyar wa kana wa'adan mafa'ula na'am ayata gaba ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين na'am وجعلناكم أكثر نفيرا Allah ta'ala yake cewa fa'iza ko kuma sun mardadna lakum alkarata alai sannan Allah ta'ala ce zai dawo da dama karo na biyu a hannunsu bayan sun yi ta'addanci Allah ya turo bukuta nasar da jaluta sun ɗanɗana musu aya a hannu daga nan kuma bayan ƙura ta lafa zai sake dawo musu da damar ya gai za su gode wa Allah sun mata masu gaskiya masu imani ko kuma a'a shi ne sun mardadna lakum alkarata alai sannan za a dawo musu da dama shine arraja'a wa daula daular su za ta dawo damar su za ta dawo ana gane ku a wa amdadnakum bi amwali Allah zai dada muku dukiya al'a imdad shine ida- idala tsawaita abu da fadada shi daga nan ma ka samu almadu a cikin ilimin tajwidi ko idalatu saut shine jan sauti to Allah zai ja- zai tsawaita musu dukiya shine wa amdadnakum bi amwalin wa bani zai sanya muku zuriya zai ba ku ƴaƴa waje allakum aksara nafira Allah ta'ala zai sanya ku ne mafiya yawa a garuruwa ahsana min makan za ku dawo kuna ainihin yaduwa a bayan ƙasa fiye ma da dayin da kuke a da to Allah ce zai da muku da wannan damar kuma ya da musu damar ya da musu damar kamar ma ba a yaƙe su ba ai ga abin da ake faɗa a Palestine din nan bayan an gama yakin duniya na biyu 1947 ne ko ina yan tarihi suke masu history ina ji a wannan tsakanin da aka yi yakin duniya na biyu to an ce ingila da faransa ingila da america da germany wannan dai superpower suka je suka samu falasinawa suka suka musu allah annabi su dan yanka musu dan sibiri a sa yahuda su zauna amma da sauran sama inda za su zauna a duniyan nan ba su da gunda zama ba su da gun zama a duniya gaba daya وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك na وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون kun ji dan gari yana bada labari har ya kawo aya wa qatta'nahum fil ardi umama Allah ya ce muka daddatsa su a duniya al'ummatai al'ummatai suka rasa makasar zama domin irin ɗanɗana musu azaba da Allah zai sai da aka taro za su a duniyar nan ba wani gari da zaka ce garin Yahudawa ne balanta na ƙasa ba Allah ya musu irin wannan azabar suka daidaito a bayan ƙasa amma da Allah shine fi kowa adalci sai ce minhum minhum salihina wa minhum duna zalika amma duk da hakan fa a cikin sa akwai mutanen kirki ba duk da hakan inji Allah ya ce a cikin sa akwai mutanen kirki akwai kuma wanda ba mutanen kirki masu suka fi yawa wa bal- wa bal- wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at muka jarrabe su da kyakkyawa kuma da aka san mai kyau muka jarrabe su da dukiya da ba su dama a ban ƙasa a karan farko sannan muka zake jarraba su da kashewa da ɗaurewa suka zama bayi duk da haka ala ce la'allahu yarji'un ko za su dawo su bi gaskiya amma ba su bi ba ana fahimta kun ga da aka ba su wannan tsibirin to amma ga yau abin da yake yake faruwa sun zama suna sun ma kori yan kasar ma tsaro aka ba su tausaya musu aka aka ba su dan wani yanki su zauna amma yanzu masu kasar yan gadon kasar to yanzu kashi 70 cikin 100 ba su bane da mulkin wannan wuri. duk iya hannun yahudawa mutane ne masu haɗin kai masu son ‘yan uwansu masu ƙabilancin tsiya haka suke behudan amerika bakinsa ɗaya da behudan palestine behudan palestine bakinsa ɗaya da behudan china ko amerika ko faransa ko nigeria duk bakinsu ɗaya duk abin da za su da yahudu suke yi ai kuna ganin ‘ya'yansu ‘ya'yansu ko jikokinsu a nigeria da aka zo zaɓe na wannan 2023 da suka tsaye da ɗan takara da wanda yake kudin da wanda yake arewan da wanda yake yamman da wanda yake tsakiyar da wanda yake gabas din duk mutum da ya suka zaba ko ba haka bane ƙuri'a ɗaya ba ta kauce ba ta su ko da iya can iyakan Najeriya da Nijar shi ne ƙarshen arewa ai to wallahi tallahi nasu ya zama kun ga wannan zai bayyana muku irin haɗin kansu da ƙabilancinsu da kuma in sun sa abu a gaba sai dai in Allah ta'ala ya kwace a hannunsu amma iyarai da mutuwa suke saɓanin mu ya kamata mu ɗau irin wannan mu yi akan addini amma ba mu yi mu ne masu zagi mu ne masu cin mutunci mu ne masu aibatawa a kullum ina buga misali musamman da yake an zo wani zamani da yahudancin kuma iya nema ya haifar da rena malamai da ganin rashin darajar su a bayan kasa a zaben nan da ya gabata da na yi wannan 2023 akwai a wani daga cikinsu jigo ne ya rike matsayi ma a gwamnatin buhari sakataren gwamnatin tarayya ne ɗan nan adamawa ne ya ce ya bi bola tinubu ingila a lokacin da yake ƙoƙarin tsaye da musulmi vice president nasa ya ce su fa kiristoci ba su yadda ba in zai yi wannan to gaba ɗaya najeriya sun haɗe baki ba su yadda ba saboda ka ba su yadda ya tsaye da musulmi a matsayin bias president nasu ba ba su yadda ba shi kuma ya ce ya riga ya zarta sun yi alkawari ya gaza suka ce ya ce to wallahi a gaban ka na faɗa ba za mu zaɓe ku ba yanda za a yi wani in dai zai ji maganar ya zaɓe ka abin da nake so mu kai kansa shine ai a kiristocin akwai masu aƙidar pdp akwai masu apc akwai masu nnpp don haka suka suma suna da jam'iyyu nasu amma kun ji wani kiristan ya fito iya cewa ba da yawun sai faɗa kun ji wani kirista ya fito iya kushe abin da ya faɗa wallahi ba ku ji ba sai mu mu ne iyayen rena malamai da zagin su kuma malaman nan ga malam tijjani burundum Allah ya masa albarka ya saka mai da alkhairi yace tunda manzon Allah da sahabbai karnin su ya wuce shekara 100 ko tsara ya zama 200 to tun daga wannan lokacin har yau duk wanda ya aikin alkhairi malami ne sai da yawon malami a cikin in ka je aikin haji malami ne ya koya ba in kai ba da zakka malami ne ya koya ba in kai tsarki ya inganta malami ne ya koya ba in aka daura aure malami ne ya daura aure in aka yi sallar jana'iza malami ne in aka yi sallar idi malami ne ya sallar idi in iska ko aljini ya bige wani malami za a nemo in matarka ta yaji kake so a tura masu mutunci malaman unguwa ake turawa ko ba haka bane amma kuma duk wannan aikin da suke kuma ba su da wani ra'ayi na su da su faɗa ba su da wani ra'ayin su ba su da kima da mutane so daga duk irin wannan ana karantowa ne domin kusan wancan bangaren ga yadda suke ba wanda su san kan ƙarya suke ko mun san kan ƙarya suke amma ga irin nacin su da dagewarsu akan ƙaryar su don burin su ya cika amma kai ka san akan gaskiya kake tunda kana kan qur'ani da sunna ni na san akan gaskiya nake ina kan alkitabu wa sunna to me zai baka tsoro me zai baka fargaba kuma menene kuma zai dabe ka da wannan duniya saboda ka mu gyara in za mu gyara ana fahimta ko Allah ta'ala yake ta summa radadna lakum al-karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum akthara nafira na'am aya ta gaba إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم نعم وإن أسأتم فلها نعم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة نعم وليتبروا ما علوا تتبيرا Allah ce in ahsantum ahsantum li anfusikum in kun kyautata to kanku ku kyautatawa ai laha sawabuha duk wanda ya kyautata to kansa yayi wa abin da bahaushe duk wanda ya kai kifi gorarsa ko duk wanda ya kamo nasa ne in ka kyautata kanka kaiwa ba malami kaiwa ba ba wani shugaban kungiyar ungo kaiwa ba in ka zama mutumin kirki kanka zaka amfana ba wani zaka amfana ba ana fahimta shine in ahsantum ahsantum li anfusikum in kun kyautata kun yi duk abin da addini ya karantar to kowa kansa yiwa ba kowa kansa yiwa ga rayuwarka gyara wa in asa'atu in kun saba kun zama mutanen banza kun zama mutane masu ta'addanci da barna fa'alaiha ai fa'ala fa'alaiha falaha ne fa'alaiha wannan zurubin kansa kuma yiwa ba wanda zai shafe shi in kai mai kyau kanka in kai mummuna ma kanka ana fahimta fa iza jaa wa'dul akhirah ai almarra al'akira min ifasadihim idan lokacin ƙarshe ya zo na ɓarnarsu su yahudawa in ji Allah idan damarsu ta ƙarshe ta zo wajen fasadi a bayan ƙasa wa zalika qasduhum qatl isa alaihi salam shine nufinsu na kashe annabi isa da annabi Musa alaihi salam ya gama ya tafi Allah ya turo annabi Isa matsayin manzo ya suka ce ba su yadda ba ba su yadda da manzanci annabi Isa ba hasali ma suke farauta za su kashe shi Allah ne ma ya daga shi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu ba su kashe shi ba an gane ko ba su tsire shi ba sai dai Allah ta'ala ya kamantar da annabi Isa ga fiskar wanda gace dan uwansu da ya fito suka kamar annabi Isa ne so kashe shi sai bayan sun kai ya bayyana shi wa dan uwansu bar rafa'ahu Allah ilai Allah ta'ala ya dage annabi Isa alaihi salam iya sama ta biyu ko ta uku ko ta hudu kamar yadda malamai suke faɗa ana fahimta so sun yi nufin kashe annabi Isa alaihi salam wani hinin ittisadin su na biyu kenan inji Allah wa hina rafa'a a lokacin da Allah ta'ala ya daga annabi Isa ya kai shi sama wa qatlihim yahya bin zakariya kuma su suka kashe yahya dan gidan annabi zakariya alaihi salam fa sallallahu alaihim alfarsu ruh da suka yi wannan barna ta biyu to sai Allah ya ɗanɗana musu azaba ya sallada faris da rum a kansu hatta katalahu suka zamto farisawa da rumawa suna kashe yahudawa wa sabbuhum suka ɗaɗɗaure su wa nafaduhum an diyarihim suka kore su daga gidajensu gaba ɗaya an gane ko ailiyar su ujuhaku domin Allah ta'ala ya muna na fusakunsu ya muna na fusakunsu ai wa in asa'atun falha fa iza waja'a wa'dul akhirah liyasu'u juhaku kun san duk mutumin da yake shan wahala ta yana ake ganewa ne ta fiska ko haka ne duk mutanen da suke shan wahala ko damuwa ta fiska ake fara ganewa to sai qur'ani ya zo da wata balaga liyasu'u juhaku domin Allah ya nuna damuwa da alamar gajiyawa da kaskanci a fiskar ku ana fahimta an kashe su an kore su an ɗaure su daga ina za a ga damuwar daga fiska ne sai Allah ya kawo wannan a madadin cewa sun sha wahala an kashe su sun wulakanta sai ya nuna cewa wannan wulakancin da kaskancin daga fiska ake ganewa shine liyasu wujuhakum domin a fasakunsu su ɓace su yi muni ai sawadul wajh bi idkhali lahum al-gham wal hazn domin Allah ta'ala zai shigar musu damuwa da bakin ciki wal yadkhulul masjida ai baitul maqdis su kuma waɗannan Paris da Rome za su shigo nan ɗakin baitul maqdis ɗakin Allah na baitul maqdis wa nawahihi kuma da gefansa duk za su shigo ta gun wal yutabbiru ai wal yuhliku ma alauta tabaira ai min biladikum wal yutabbiru hine wa yuhliku Allah ta'ala zai ɗanɗana kisa a hannunsu Paris da Rome zai iya ma sallada su akan Yahuda a wancan shekaru sun kashe su sun ɗaure yawa daga cikinsu shi ne wale tabbiru wale huliku Allah zai sanya su halaka ku halaka ku a hannunsu yake ma alau ai ma galabu alai alaihi min biladi za su yi galaba a kanku a gidajenku a ƙasarku a gonakinku a kasuwanninku ke da yahuda suka zamto ba su da katabus a duniya nan shi ne fai za ja wa adul akira wannan shi ne karo na biyu da Allah ta'ala ya ɗanɗana musu wannan azaba daga nan mai Allah ya ce عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا Allah ta'ala ke cewa asa rabbukum an yarhamaku ubangijinku ya kusata ya yi muku rahama asa din iya cikin af'alul muqaraba fi'ilai wanda ake akwai rajayi a ciki akwai sa tsammani ana fahimta kun ga wani karatu da ya bayyana cewa duba abin da nake faɗa yan ta'adda ne yan ina da kisa ne azzalimai ne amma a wannan ayar kamar ubangiji iya tallata musu duba ne duk da wannan ta'addancin da suka yi sai ubangiji ta asa rabbukum an yarhamaku ubangijinku ya kusa ce gafarta muku ya gafarta muku muku rahama ma'ana duk wannan ta'addanci in kun tuba kun dawo mutanen kirki kun yi nadamar abin da kuka yi a baya Allah zai gafarta muku قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Allah ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim a faɗa wa bayina inji Allah wanda sai ka sassaɓa suka sha tafi ƙarfin cikinsu suka yi zunubi zunubi mai yawa sai Allah ce la taqna min rahmatillah kada ku ɗebe tsammani daga rahmar Allah tittulin zunubinka in dai baka mutu ba to kana da dama a gun Allah damar shine ka tuba idan kai taubatan nasuwa Allah zai yafi maka Allah zai gafarta sai Allah ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a zunuban nan da kuke ganin su to Allah iya da ikon gafarta su gaba ɗayan su innahu huwal ghafurur rahim Allah shine mai gafara mai jinkai saboda dukkan wanda bai mutu ba akwai damar da ya gyaru ya zama mutumin kirki a gunsa idan ka kaje da zunubin da zai zo ma bala'i ya kai ka wuta to baka tuba bane anan mun karanta muku kissar wani sahabin annabi Musa alaihi salam iya zunubi iya ta'addanci a lokacin Allah ya riƙe ruwansa a sama aka aka ruwa annabi Musa suka fita neman roƙon ruwa bayan gari sai Allah ya wa Musa alaihi salam wahayi cewa a bazan shayar da ku ba akwai wani mai zunubi cikin ku sai ya fice daga cikin sa na zan yi ruwa akwai wani dan ta'adda iya nan in ba fita daga cikin ku ba wallahi ba zan yi ruwa ba annabi Musa ya faɗa wa mutanensa haka cewa ga sakon da ubangiji ya turo akwai wani mai sako ya san kansa ya fita in bai fita ba za a mana ba bawan Allah na ya duba gabas da yamma hagu da damun shi bai ga wani ya fita ba ya sun kuyi da kansa ya ce Allah yanzu idan na tashi na fita a nan to daga nan har ƙarshen zuriya ta wannan fentin ya basu ya ce to Allah na tuba ya sun kuyi da kansa ya ce Allah na yi nadama kuma na tuba iya gamawa sai Allah ya sakewa sai annabi musa ce ya allah aika ce sai wani ya tashi ya fita mun ga ba wanda ya fita ba wanda ya fita kuma ga ruwa ya zo sai ce bawa na zunubin da yake min sanadiyya sana ana koronto ya tuba ya ce ya tuba kuma na karɓi tubansa sai annabi musa ce to allah ina so da allah a nuna mishi sai ce haba musa iya zunubin ma ban nuna ma ba lantana yanzu ai ya tuba ai yake na magana ta wuce ko wannan shine mu'amalar allah da yake wa bayansa idan ka tuba shi kenan magana ta wuce kai ne dai daga an tashi za ka yi wa mutum gorin baya ai da ba sabon musulunta ba ne kai kaza kaza to da ai dama maguzawa ne mu ai ko lokacin manzon Allah ba wani musulmi a Afirka duka ba musulmi lokacin Abubakar duka ba musulmi a Afirka sai da Umar ya zo aka turo wani sahabi Uqba bin Rafi shine ya shigo wanda da'awarsa ta shigo har nan wajejen muka musulunta amma kai ne sarkin ce ai ai tuba ne ai sabon tuba ne kai ma sabon tuba ne ai da ƙur'ani yake cewa idan har ka tuba daga zunubi to shi ke magana ta riga ta wuce a ta'ibu mina zambi kamar lazan bala ana fahimta da cewa hadisan akwai makala cikin shi amma duk wanda ya tuba daga zunubi Allah ta'ala iya yabe masa to kun ga wannan aya sai ƙur'ani kamar tallata musu tuba yake asa rabbukum an yarhamakum ubangijinku ya kusata ya gafarta muku in tubtu har in kun tuba amma wa in uttum uduna har in kun dawo ilal fasadi kun dawo zuwa ga ta'addanci ga barna uduna ilal uquba zamu dawo kuma wajen dandana muku uquba da musiba da bala'o'i wa qad wa qad adu bi qatl yahya sai malike ta hakika sun dawo kan ta'addanci wajen kashe annabin Allah annabi yahya da suka wa iradatu qatl isa da kuma sun yi niyyar kashe annabi isa alaihi salam a fakatalu insanan bi tahawilillahu amalahum ala zalika rajul badala isa sai Allah ta'ala ya ba su dama su kashe wani daga cikin su wani babba ne ma sai Allah ya rikide fuskar ta koma ta annabi isa da ya fito amma kuma iya suna kaje sai ya bayyana cewa dan uwansu ne faqatalahum nasara hiska nasaran so kashe dan uwansu da dan uwansu sharul katla irin mummunan kisa suka masa gunduwa gunduwa su makazzabu muhammadan sannan wata ta'addansu ta gaba suka karyata annabi Muhammadu alaihi salam fasallallahu alaihim quraiza a lokacin manzon Allah sai Allah ya tura musu banu quraiza nan ma suka dinga kashe yahudawa a bayan kasa wana fan nadir banu nadir suka kore su ga gidajensu wa darabal jizya alaihi daga nan kuma manzon Allah ya tura musu jizya ya sun bada haraji duk wata ko duk shekara sannan aka yi ta su zauna a zauna lafiya da su to haka suke in sun dawo kan saban Allah sai Allah ya sake turo wani ya dandana musu azaba in sun sake dawo kan saban Allah sai Allah ya sake aiko ne dandana musu azaba yan duk wannan ta'ajjancin da suke a bayan kasa kafin Allah ya nade duniya sai su zama abin tausayi a duniyar nan kafin kiyama ta tashi وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب Mm.
إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم Allah ya ce wa ita azana rabbuka ubangijinka ya sanar la yab'asanna ilaihim ko بعثنا عليهم نعم.
لا بعثنا la yab'asanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasum man man yasuhum suwal azab ubangiji ya sanar cewa zai dinga tayarwa daga cikin bayansa mai dandana musu azaba har zuwa ranar alkiyama an gane ko kaga idan wannan ya tafi wannan sai ya zo idan sun sake dawowa ta adanci sai Allah sake tura musu wannan shine ma'anar wa in uttum uduna Allah zai turo man yasumuhum ila yawmil qiyama zai ɗanɗana musu azaba daga nan har kiyama ta tsaya suna cikin wannan wulaƙancin Allah dama ya ce wa duribat alaihim dhillatu wal maskara Allah ya buga musu kaskanci da kuma ainihin talauci ubangiji ce inna rabbaka sirrul liqabi wa innahu lagafarur rahim ubangijinka mai gaggawan hukunci ne mai gaggawan hisabi ne kuma ubangiji mai gafara ne mai jin kai ne kun ga wannan aya ta tabbata kan cewa kafin nan Allah ya tashi duniya sai bai hude ya zama abin tausayi a bayan kasa wannan ko gobe ko yanzu haka Allah zai tunda ina wa'ada la yaqu alkawarin Allah gaskiya ne an fahimta to shi qur'ani yake cewa in a- a- asa rabbukum an yaramakum wa in uttum udula waja'alna jahannama lil kafirin hasira ubangiji ya sanya wutar jahannama da zai shimfida ga kafirai shine gun shimfidar su shine gun zaman su shine makomarsu bayan kiyama ta tsaya Allah ya kiyashe mu Allah ya tsare mu na'am
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا Allah ce inna hadha alquran kun ga wannan alqurani inji Allah yahdi lillati hi aqwa iya shiryarwa ai at-tariqa allati hiya aswab iya shiryarwa zuwa ga hanyar da tafi zama daidai ana ganewa ko duk mutumin da yake so ya zama mutumin kirki ya shiryu ya zama dan aljanna to hanyar qur'ani ne ba ka da wata hanya in ba wannan ba ana fahimta bin ƙur'ani da sunnar ma'aikin Allah ƙarƙashin koyarwar magabata to shi ne zama a kan siratun lahil mustafi ina iya shiryarwa zuwa ga hanya mafi daidaita mafi tsayuwa mafi zama daidai ana ganewa ya tabbata cikin hadisi abu hurairu yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inni qad qulitu fiikum ma lan tadillu ba'adi ma akastum bihima ni na bar muku na kalifantar muku da abin da in kuka yi riko da shi a bayana ba za ku bata ana fahimta haka ma'aikin Allah ya faɗa wa duniya cewa na bar muku wani abu a bayana in kun yi riko da shi to ba za ku bata ba duk rigimar ƙarshen zamani za ta tafi ta barku da addinin ku an gane ko ai ba za ku taɓa ɓata ba bayana ai amiltum bihima idan kun aikata aiki da su sai ma'aikata kitabullahi wa sunnati ku riƙe alƙur'ani ku riƙe sunnar maza Allah wannan shine maganin rigimar duniya shine maganin halakar ƙarshen zamani amma har in kai wasa da riƙon alkitabu suna to mutum zai halaka ana fahimtar wannan to Allah ta'ala yake cewa inna hadha alqur'an cewa shi wannan alqur'ani inji Allah iya shiryarwa ga hanya mafi zama daidai shine asawba tariq hanya mafi zama daidai cikin hanyar da Allah ya halicci dan adam wanda zai hauye tafi aljanna wai bashirul mu'minina alladhina ya'maluna salihat kuma qur'ani iyayen albishir ga mu'minai alladhina ya'maluna salihat waɗannan da suke aikata aiki nagari suke aikata aikin ƙwarai shekul islam kuma yace aiki iya zama aiki nagari ne idan ya hada ai- idan ya hada siffa guda biyu idan Allah ya bada umarni ayi aikin kuma sannan an yi da ikilasi wannan shine sharɗin aiki ya zama aikin kwarai kar ka yi aikin shedan ko aikin baban giwa ka yi aikin da umarnin ubangiji ne manzon Allah ya karantar da yadda za a yi sannan kuma ka yi ikilasi cikin aikin ka yi don Allah ba don wata manufa ba to Allah ya ce Qur'ani iya shirya da masu imani zuwa ga wani wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira cewa masu aiki na kwarai inji Allah suna da lada mai girma malaman tafsiri suka ce ai aljanna aljanna Allah yake nufi ajran azima ajran kabira kini aljanna aljannatu adini kuma suke cewa yahdi lillati hiya aqwam shine alkalimatu allati a'dalu wa hiya shahadatu Allah ilaha illallah ko qur'ani iya shiryarwa zuwa ga wata kalma wanda za ta daidaita duniya gaba ɗaya wannan kalmar da za a hauta ita kadai ita ce kalmar shahada qul ya ahlal kitabi ta'alu قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون Qur'ani ya ce ƙuli ya ahalar kitab, ya ku ahalar kitab su ne alyahudu wa nasara, ta'alau ku zo ila kalima, mu haɗa kan wata kalma, sawa'in baina nawa baina ku, za ta daidaita tsakaninmu da ku, duk wani saɓani to mu zo mu tsaya akan kalmar zai gushi. Kalmar ita ce Allah na abu da illallah, da mu da ku dukkan mai dakar abauta kuwa sai Allah. Kaga wani ai adalci ne. manzo Allah bai ce a bauta masa ba bai ce a bauta wa gidansu ba ko wani abu a mu bauta wa Allah kawai Allah da ya halitta ya halicce mu ya samar da mu ya ci da mu ya sha da mu to mu bauta masa kawai kowa ya ajiye wani kama kama masa mu koma ga Allah kawai shine Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'a sannan in mun yadda za mu bauta wa Allah shi kadai kada mu mai tarayya da komai kuma kar mu jingina masa wani abu na tarayya mu yadda akan wannan an gane ko wala ya taki za ba'aduna ba'adan arbabin min dunillah kar kuma wani sashin mu ya riki wa'ansu alloli koma bayan Allah a ce wani iya da winki wani iya da boka wani iya da gobe da nisa to kar ku yi wannan in dai mun yadda za mu bautawa Allah to mu yadda kawai kowa ya kama Allah ya tsaya akan hanyar Allah kawai to wannan shine kalima sawa'in bayyana wa bainakum Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'a wala yattakira ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw in sun juya baya sun kiyarda da wannan sharadin fa qul shahadu bi anna muslimun to ku shaida musu cewa ku kun mika wa Allah wuya tuni da ma kun yi gaba in za su zo su zo in kuma sun tsaya a baya shikenan to haka manzon Allah ya faɗa ma yahudawan duniya da izinin Allah subhanahu wataala ana fahimta to shine wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira a yi musu albishir su masu imani to suna da wani lada mai girman gaske shi ne aljanna na'am aya ta gaba wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban alima wa annal ladina cewa waɗannan da la yu'minuna bil akhirah wanda ba su yi imani da ranar ƙarshe ba ba su yi imani da kiyama ba imani da kiyama kuma dole ka yadda da zuci gabanka su aikata da abin da Ubangiji tsortar. Ba za ka dinga maganar a ina tsoron kiyama zaman kabari tashi kabari da sauransu kuma ganka kana aikata muyagun sabon Allah. To maganar ka ta baki ce bata kai zuciya ba. Har in dai Qur'ani zai tsoratar da kai mutuwa da zaman kabari da tashi gaban Allah da hisabi da ko wuta ko ina ne. To wannan tsoron ya haifar ma da gujewa sabon Allah. tsoron kuma ya haifar ma da ƙara azama wajen bauta wa Allah da neman kusanci da shi ana fahimtar wannan duk wa'azin da za a yi ma na Qur'ani a faɗa ma wuta a faɗa ma kabari a faɗa ma mutuwa to duk abin da ake so a kai ka kansa shine ka gujewa sabon Allah ka gujewa duk abin da Allah baya so to wannan shine amfanin wa'azi abu na biyu kuma ka tsaya kan abin da ubangiji ke so ana fahimta shine ma'aikin Allah ke cewa ai kowa zai ji tsoron mutuwa mana dukkanku ba wani mai rai da zai ce ba zai tsoron mutuwa ba to amma tsoron mutuwa ya haifar muku da wannan ya haifar muku da neman kusanci ga Allah ya haifar muku da kuma nisantaka daga abin da zai fusata Allah subhanahu wataala to duk wanda la yu'minu bil akhirah bai imani da ranar alkiyama ba sai Allah ya ce a'atadna lahum azaban alima ubangiji ya mai tanaji tanaji na wata azaba shine mu'ulima huwanna azaba ne radadi da ce azabar wuta hadisi ya tabbata cewa tufafin da za a sawa 'yan wuta na wutar jahannama Allah ya tsare a ci a yanko tufar ɗan wutar da za a sanya masa bata faɗin farce ba a ƙaddara a yanko ta a ce za a sako da ita duniya a yanzu an ce duk kogi sai ya kafe a bayan ƙasa duk bishiya sai ta bushe kamas duk wani mere sai ya mutu tufa daidai faɗin farci da Allah zai sa a rataya mawa ‘yan wuta ita, to ƙarfin wutar jahannama duniyar nan ba za ta yi ɗauki ta ba, sai ta bushe ta ƙafe gaba ɗaya. Hadisun Musulun ya tabbata cewa mazala yana cewa, na rukum hazihi a saba'i na juzu'an min juz'ina rija. Wutar ku ta duniya, ta narka rodi, ta cinye bishiya, ta ci ƙone ina ne da ina ne. to mazala ce kashi ɗaya ce cikin kashi saba'in ɗin wutar lahira wutar duniya sai kalinka balbalinta da bala'inta da musifarta kashi saba'in sannan za a kwatanta ta ma da wutar lahira sau daga wuta a bar tsoro ce iya sa wata rana mazala kamar yadda wannan sahabi yake faɗa mazala wata rana da aka fito sallan asuba sai tsaya a bakin masallacin suke ce an zarta kuma ma an zarta kuma ma ina tsorata ku da ku wuta ina tsoratar da ku wuta an ce hasi da rana ta yi zawali iya mai mata wannan sai an mayafinsa ya faɗo sai sabai su ɗauka su mayar masa shi sai ya faɗo su ɗauka su rataya masa wuni ya yi iya fatar wannan kalma an tsarta kuma ba ina tsoratar da kutar jahannama kar ku yi aikin da zai kai kuta manzo Allah ke faɗa wa duniya wannan saboda ka duk abin da zai kai ka wuta ka guje shi shine wayo kuma shine dibara amma wallahi ba wayo bane ba dabara bace kana saban Allah kana ta'addanci kana shirka ba wayo bane za ka gane kai dolo ne jahili ne suka muta wannan layi Allah ya tsare wa annal ladina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum azaban alima Allah zai musu tanajin azaba mai radi wa yarshidul qur'ana aidan al insana kayfa yad'u rabbah qur'ani kuma iya shirya da dan adam ta yaya zo yake ubangijinsa liwafiq ijabatihi domin ya dace da amsuwar Allah ɗin. Idal insan la ya arifu mal khairi li nafsihi wa mashri'i dan adam bai san me alkhairi ba boyayyen abu ne haka nan bai san me zai aikata ya zama shari ba Allah ne kai san wannan me zaka aikata zai ma alkhairi me zaka aikata ko me zai ma shari to Allah ne kadai ya san karshen abin da zai ma alkhairi da kuma karshen da abin da zai ma shari ana fahimta wannan kuma ayar sai Allah kai mako mai zuwa za mu tsaya ana insha Allah lokaci ya ci mana abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da ne Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata za mu kwana a aya mai namba ta 11 insha Allah za mu tashi aya mai namba ta 12 idan Allah ya kai mako mai zuwa muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya gafarta mana ya samu lafiya mu gama lafiya akwai sanarwa ta neman addu'a da aka yi wa ɗaya daga cikin jagororin wannan majalisi rashi a kusa kuma jagora ko mai kaunar wannan da'awar ɗaya daga cikin masu kaunar wannan da'awar shine Dr. Tijjani wanda yake da asibitin Hamdala to ajiya Allah ta yawa wani kanin sarasuwa amma har an yi jana'izar sa ajiyan kamar yadda addinin musulunci ya tsara to muna neman yan uwa sashi a don Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya yafi masa Allah ta ya sa aljanna ce mako masa da dukkan mamatan mu gaba ɗaya Allah ya yafi musu Allah ya ji kansu iyalinsa da ya bari da yan uwa Allah ya ba su hakurin juriya Allah ta'ala ya ba mu haƙurin juya gaba ɗaya dokta a madadin masallaci muna mataziya Allah ya gafarta wannan bawan Allah Allah ya ji kansa Allah ta'ala ya sa aljanna ci makomarsa bayan na akwai wani bawan Allah ya rubutu takarda ta hannun malam Umar cewa a taya shi addu'a iya neman aikin yi iya neman da ni da sauran yan uwa sa shi addu'a akan Allah ta'ala ya hore masa wannan aikin yi kuma ya sa masa albarka
da ya faɗa min shi ma an kashe mishi a yaya eh na'am na'am na'am to wannan bawon Allah sakonka ya zo gare mu mun karanta shi ga yan uwa a sashi addu'an Allah ta'ala ya hore masa aiki kuma ya sa masa albarka Allah ya hore ma abin yi kuma ya sa masa albarka da kai da dukkan masu bukatu irin naka gaba daya kuma Allah rama an bai sako cewa akwai wani bawon Allah mu abocin wannan majalisi ya ce shi ma an yi wa ɗan uwansa kisan ta'addanci a wajen fatakot har ma dai an yi jana'izarsa kamar yadda addinin musulunci ya tsara amma kisa ne na ta'addanci haka aka yi masa to yake cewa da Allah yana buƙatar mu sashi addu'an kan Allah ta'ala ya yafe masa to muna addu'an Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa kuma ko ƴan uwansa da iyalansa muna addu'an Allah ya ba ku hakurin jure wannan rashi waɗanda suka mai ta'addanci na Allah ya fallasa su Allah ya bayyana su kuma Allah ta'ala ya ba su ikon tuba daga wannan musiba in masu tuba ne in ko ba masu tuba ne Allah kai mana maganin su Allah ta'ala ka ƙaran mana da su a bayan ƙasa irin ƴan ta'adda masu kashe mutane ba ji ba gani Allah ya mana albarka Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya mana addu'a Allah ta'ala ya ci kanmu ya ci kan mahaifanmu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya sa da mu da su aljanna ce ba kuma mana addu'a ga mu da zuriyar mu Allah ya dora mu a tafarki madaidaici Allah ya dora mu a hanya mai kikkiya madaidaici Allah ya nuna mana alkhairai cikin zuriyarmu Allah kada ka nuna mana ba daidai ba a cikin zuriyarmu ya Allah Allah ka nuna mana alkhairi cikin zuriyarmu ya Allah Allah duk wani wanda yake da ɗa ko yaro kangararre to ya Allah ta'ala ka mai da shi hanya Allah duk mutumin da yake da ƴa kangararre ya Allah ka mai da ita hanya Allah duk wanda yake da dan uwa ko matar aure kangararre ya Allah ka mai da su hanya Allah ka dora mata barki madaidaici Allah ka dora mata barki madaidaici muna addu'a ga ƴan bidiyar mu Allah ya musu albarka Allah ya riko da hannayensu Allah ta'ala ya sa su lafiya su gama lafiya. Allah ya ƙara musu albarka a cikin kasuwarsu da ayyukansu. Muna ƙara addu'a ga ma'aurata da masallaci limamai da dalilai